ta bismillah ta bismillah rahmanir rahim za mu ci gaba da wannan kafful ihwan an ta'arrur bil inkari ala ahli al imani الباب الأول بابي نفركو a cikin bayanin cewa ba bambanci tsakanin hanyar fikihu da kuma na tasawufi da tasawufi da fikihu duk abu ɗaya ne ba bambanci tsakaninsu a haƙiƙa a sho amadu zaruk ya faɗa allah ta'ala ya ji kansa a littafinsa ƙawa'idu tasawuf fikihu da tasawufi ‘yan uwa ne biyu na juna wanda suke shaƙiƙai waɗangane da shiryar wasu bisa hukunce-hukunce na Allah ɗayansu bai fi cancanta daga ɗayan ba dangane da shiryar wasa ga Allah Shehu Ali ibn Maimun ya ce ba bambanci tsakanin masanin fikihu da wanda yake ma'abucin tasawufi domin shi fikihu asalinsa daga wajen manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama haka ma tasawufi asalinsa daga wajen manzan Allah ne ya zamo da fikihun da tasawufin sufofi ne guda biyu ga abin sufantawa ɗaya kowane daga sufofin guda biyu da sufar fiƙihun da sufar tasawufin ɗabi'a ce ta manzan Allah alaihi salatu wassalam hakanan a lamarin yake zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ya bi su a wajen ɗabi'u Allah ya ƙara yadda a gare su sai da zamani ya fara tsawaita jahilci ya yawaita wa ahalud da'awi haka nan masu homa ma'abuta da'awa suka fara yawa minal mutafaqqihati daga wanda suke da'awa cewa su masana fiqihu ne amma ba sun san fiqihun haƙiƙa ba wal mutafaqqirati da masu da'awa cewa su sufaye ne amma ba sufayen ne na haƙiƙa ba wata kaba kullum mina sinfai ne hawa kowanne daga ɓangarorin biyu ya koma bin son zuciya hudan min Allah ba tare da shirya ba daga Allah kowane ɓangare ya dawo yana riya cewa shi yana kan shirya cewa ɗayan yana kan ɓata la asala lahu wanda wannan riyawa ce da ba ta da asali daga ƙur'ani ko daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ce fiqhu bai da asali to ba shi da asali shi kansa duk wanda zai ce tasawufi bai da asali to shi kansa bai da asali sai kowane bangare ya zama yuzuri sahibahu yana wulakanta ɗaya har yana izgili daga gare shi maziyatan yana da awar wata daraja ga kansa wanda duk wannan bata ne duk wanda ya da awar fiƙihu da bai san darajar tasawufi ba to ƙarya yake bai samu fiƙihun ba kamar duk wanda ya da'awa tasawufi bai san darajar fiƙihu ba to shi ma ƙarya yake bai san tasawufin ba shaidan ya dawo wasa da su ta fuskar zukatansu ya afka musu da yanke wa junansu da juya wa juna baya da yi wa juna hassada alhali ko an hane su daga wannan a ƙur'ani da hadisi zarar ɗalabar ya sati neman shugabanci shi ya ɗora su a kan haka domin lamarinsu gaba ɗaya abin ginawa ne bisa cika baki wanda ba harshen nan da kake da'awa da shi zai zama hujja a kanka duk wata magana da ka faɗa da da'awa da harshenka to akwai ran da harshen zai shaida a kanka babi na biyu mil ma'arufi a cikin sharuɗan umarni da aikin da yake mai kyau da hani daga abin da bai dace ba ka sani ka duba ko yana waje cewa umarni da abin da yake mai kyau wannan haya da hani daga abin da bai dace ba a beban yabo ne a ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai sai dai umarnin da kyakkyawan aiki ko hani daga aikin da bai dace ba a haka din sai fa an cika wasu sharuɗa ibn rushdin yace a umarni da kyakkyawan aiki da hani daga duk abin da bai dace ba abu ne wanda yake wajibi akan dukkan musulmi amma fa sai an samu sharuɗa uku sharaɗi na farko ya zama ya san abin da ya dace abu na biyu ya zama ya amince yi addiyar inkar daga ake inkarinsa ya sada zuwa wani munkari akbara minhu da ya fi girma daga abin da yake inkari wanda zai inkari akan ka a yanke hannu ya zama inkarin nasa zai bayu zuwa a kashe rai to don Allah da kashe rai da yanke hannu wanne ya fi muni ai duk munin yanke hannu munin kashe rai ya fi tsanani to a abu na uku sharaɗi na uku an yi alama ya zamo ya tabbatar au ko ya zamo ya furin jaye bisa kyakkyawan zatensa munkira cewa musun nasa da munkara munkara abinda ba a san muzelun lahu zai gusar da shi ana musu ne don a kau da abinda ba daidai ba cewa umarninsa da abinda yake mai kyau mu'assirun fi zai tasiri a cikinsa idan bai zama ba haka ba aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan uku, to a sannan umarnin da kyakkyawan aiki ko hani daga mummunan bai zama wajibi ba. Wa in udima sharɗanin awwala ne aka rasa sharuɗa guda biyu na farko? An ya mura wala an yanha ba daidai ba ne ya ce zai umarni ko ya hani, in shi kansa bai gama sanin me daidan ba, ko bai gama sanin me ba daidan ba. ko kuma ya zamo inkarin nasa zai bayu zuwa inkarin da abin da yake ya fi muni daga abin da yake inkari to ba daidai bane a sannan a ce za a wayin udibar salis idan an rasa na ukun faɗa shi kaɗai sai a ce inkarin ya halatta ko amurin ya halatta amma bai zamo wajibi a kansa ba wannan bayani da ibn rushdin ya kawo ya ƙare yana daga wato wanda duk yake ya san abin da yake mai kyau ya san abin da yake ba daidai ba mai alama ma ya murhu ya san cewa abin da yake ya yi umarni da shi wajibul fi'ili wajibi ne a aikata ittifaqan daga muwar malamai yana daga sanin ya zamo abin da yake so ya umarni da shi abu ne wanda dukkan malamai sun gama akan cewa ana neman lalle a zo da shi amma abin da wasu ne suka ce lalle a zo da shi wasu ba su ce lalle a zo da shi ba ka ce za ka yi tsaya umarni da shi ta fuskar dole ba daidai ba ko abin da yake hani daga gare shi wajibi ne a bari ittifakan daga muwar baki ɗayan malamai idan ba haka ba kada ya ce zai umarni da wannan abin kada ya ce zai hana wanda zai hana amural wajibi irin umarnin da ake da abin da yake wajibi ko hanin da ake daga haramun bari in zai yi to dai sai ya yi bisa tafarkin nasiha da shiryarwa da sassautawa kamar yadda ba ɗaya daga malamai suka faɗa ba yadda ɗaya babban malamin malamanmu shau mahmud ɗan Hassan, sanka yake cewa wa ma fi fi'ilihi ja alhilafu fala inkara, lakin man ya homo liya hafaza zalhilafa ya ƙulu ya za, ta jannubu misli za hairun amimu. Duk abin da yake akwai saɓani, wani ya ce a iya, wani ya ce ba a iya ba daga malamai, to don kaga wani yana yi, kakkace za ka yi masa inkari. sai dai in kana ganin hujjojin a bari ya fi ƙarfi to ka iya jansa kai masa nasiha a hankali cewa irin wannan abin da kake yi bari ya fi ban ce ma dole ka bari ma amma bara ka je saboda dalilai kaza dalilai kaza barin ya fi daga a ce za a aikata alhamdulillah sai mutaci kala muhammadu ibn yusuf al-mawaq to alhamdulillah to alhamdulillah yan uwa akwai bako da ya zo gare mu wani malami daga ƙasar chad wanda a shekaru da suka wuce wajen shekara hudu ko biyar ya taba zuwa nan ma ya kwanaki to yanzu ba ya zo da gobe ma yake son zai tafi amma ni na nema da gare shi cewa ya bari ko zuwa jibi ko kuma ran litinin insha Allah ta'ala wanda a wancan san da ya zo ya zo da wani takardu da ya fara haɗawa har ya bayan na dudduba to kuma daga baya ashe da ya koma ma har yan haɗa ya zamo littafi an buga shi yasa nake ganin insha Allah ta'ala gobe zaman da zamu yi za a duba wannan littafi nasa saboda ya kunshi nasihohi muhimmai musamman a rayuwa ta tafiya musamman mutanenmu musamman 'yan tijjaniya wajibi a tsaya a wa juna nasiha kyakkyawan nasiha saboda sau da yawa ana samun bauɗewa a tafiyar wadda irin wannan yake kawo mushkiloli ba kaɗan ba har tafiyar tana nema ya zamo an mata aibi to kuma bayan nan yake faɗa akwai wasu baitoci da ya nake so to ko a ba shi ɗan ragowar mintunan da suka rage ko da wani abu dai a ciki ya faɗa wanda sun shafi tsayawa a nemi ilimi kuma la'alla indakum nusahun la'alla indakum nusahan min zalikal kitab wala mawjud na'am aturiduna an tabi'ahu lil ihwa tuzu wajal insha Allah bakiya kalil na'am kan kan na'am نعم إن شاء الله تعالى سنحصل منكم على مستهين إن شاء الله to alhamdulillah na tambaye shi ma cewa littafin da aka buga ko ana siyarwa sai ce a shi ya an buga ne dan araba kyauta shi yasa to kuma yace wanda ya zo da shi kusan ya kare sai yan kaɗan na ce insha Allah ta'ala dai za mu karɓa ko kaka ne gobe ya zamo a samu a bishi a nan tun zuwansa akwai wasu wuraren da suka gayyace shi ya karanta wani bangare daga wannan nake ganin to mu ma bai kamata mai girman kai ko mu kau da kai daga fada ba a koyaushe magana wadda ta dace ta zo to kakkai girman kai daga karbatta a tsaya a karba sai Allah ya amfana da ita Allah ya mana taimako alhamdulillah yanzu za mu bashi dama ya karanta wannan abin da ya rubuta na kasidar da ya No.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فهذه قصيدة قلتها في زيارتي إلى هذه الزاوية عام 2015 وسأذكر الذين لم يحضروا في ذلك الوقت وهي سميتها بالقصيدة الكنوية في الحث على طلب العلم والأدب قلت في بدايتها إن رمت علما فاجتهد لا تقتلي بالاجتهاد للعلوم تصلي وكن صغيرا عند شيخ عالم لا تتكبر عنده فتجهلي الكبر عين الجهل إن علمت إذا جهلت العلم عنه فاسأل سائل علم عالم ذكي وجاهل مركب لا يسأل بالعلم فوز عاجل وآجل اصبر تفوز بالعلم لا تستعجل العلم نور إن أردت فاتقي وبالقليل كالكثير إملي وبالقليل كالكثير ائمل ولا تقل شيئا جهلت أمره قل ما علمته ودع ما تجهل ومن له علم عليه الأدب مع الكبار الأمثل فالأمثل لو بارك الله لك في علمك كل كلام ما تقول يقبل كم من كبير عالم مؤلم إذا سمعت ما يقول تخجلي فالله يلقي في قلوب الناس قبول علم العالم المبجل بقدر صدق وكذا الإخلاص تنال ما تريد في المستقبل الله ربي يستجب دعائي المدمر الخفي عندكم جلي يخفى على النحاة في الإعراب عليكم لا يخفى حقق أملي وزد مقام الشيخ عبد الله ويسنا الصوفي ذي العلم الأبي وزد مقام الشيخ عبد الله ويسنا الصوفي ذي العلم العلي أجلب له يا رب كل خير وكل صعب يا إله سهل أجلب له يا رب كل خير وكل صعب يا إله سهل وأنه أرضى ظاهرا وباطنا في ذي الحياة وكذا في الأجل وأنه أرضى ظاهرا وباطنا في ذي الحياة وكذا في الأجل وألمن طلاب هذا الأمجد أخي الجليل العالم المفضل آدم إبراهيم اسمه الخفي واسمه لبران ظاهر جلي وجاز أني سيدي مصباحا خير الجزاء بالدعاء أجلي لا أنسى أيضا صاحب القرآن عبد الكريم كاتب المنزل أهل كانوا جزاهم الرحمن خير الجزاء أحباب طه المرسل وصل ربي دائما وسلما على النبي الكامل المكمل وآله وصحبه الكرام خير صحاب المصطفى المذلل وهذه القصيدة كتبتها في زيارتي إليكم هنا سابقا والآن قررتها فقط لمن لم يسمعها سابقا وأما القصيدة الثانية فهي في الطريقة التجانية في الحث على الدخول فيها والتمسك بها أقول في بدايتها بدأت ببسم الله ذا النظم أكتب ومن بحر فيد الختم تجان أشرب سأصنع شيئا بعد شيء سفينة أنادي إليها الكل يا ناس فاركبوا طريقتنا ما مثلها من طريقة طريقة مهد الفضل للبيت أقرب ملازمها في جنة الخلد يدخل ومنكرها بعد الممات يؤذب مسهلة للأب في الصبح وردها وبعد صلاة العصر ورد مرتب وظيفتها في اليوم لا شك مرة وجمعتها ذكر إلى الشمس تغرب ويلزمنا جمع لذكر الوظيفة كهيللة لفظ صحيح مركب وليس لنا أيضا سواها طريقة وتاركها إن جاءه الموت يتعب نزور وليا في طريقة شيخنا ومن زار من غير الطريقة يسلب هناك شروط لم يرد قط ذكرها سأذكرها في الشرح لا هي تسقب طريقة شيخ الختم فادت وأشرقت إلى الله رب الناس كانت تقرب طريقة ذكر الله لا ذكر غيره وذكر الإله للوصول مجرب ملازم أذكار الطريقة إنه ينال بها لا شك ما كان يطلب وقد شرب الأقطاب من بحر شيخنا ممدهم الشيخ التجان المهذب ينوب عن الشيخ التجان مريده كفاك بهذا الفخر ما دمت تنسب أبشر أحباب التجان ستسمع بذكركم الأمثال في الخير تضرب نعيش بحمد الله في ذل راحة وإذ وفقر عن دلال نجنب نشم بحب الختم ريح السعادة وشم دخان النار شخص مكذب نداوم ذكر الله في اليوم كله ونترك ضد الذكر في الخوض يلعب هنيئا لنا بالقطب أحمد شيخنا فمن بحره غير النبيين يشرب صلاة على المحمود ما قال قائل بدأت ببسم الله ذا النظم أكتب الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله ف... نعم
بعد الوظيفة نتبع ذلك الكتاب الذي كتبته نعم إن شاء الله لذلك سألتكم هل عندكم خبر كثيرة إن شاء الله ب- نعم، إن شاء الله ب- نوزعه بعد كثيرا ليس كثيرا تجاوز الخمسة عشر وتريد أن إيه، وال- على الأقل إن سمعتم بداية الإيوان نحو عشرة أمسة إن شاء الله نعم نعم نعم هكذا هكذا إن شاء الله نعم نعم عليكم مرة ثانية فالحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الخلق وهي خير أمة أخرجت للناس وجعلنا من المسلمين وفيها غير مسلمين كذلك خلقكم ومنكم كافر ومنكم مؤمن والحمد لله جعلنا مسلمين ومن أه- ومن التجانين وأحباب مولانا الشيخ إبراهيم ياسر رضي الله عنه فهذه كلها فض- هذا فضل من الله لا حول لنا به ولا قوة إذا ما بقي لنا إلا الحمد والشكر وجدنا كل شيء آخر أمة وفيها التخصصات إلى نهاية الخصوصية كلها وجدناها الحمد لله إذا أنتم الآن مع شيخ كنت تجولت كثيرا في تقريبا عش- عشر دولة من الدول لكن لم أجد شيخا ترك وقته مثل هذا الشيخ يدرس الناس ليلا ونهارا كل الأوقات حتى قبل أمس لما زرت معلم الأبران قلت لماذا الشيخ أوقاته كلها في التدريس هذا لا يؤثر عليه في صحته قال هكذا هو كان منذ وهذا زيارة الأولى وبينها إلى زيارة الثانية ثمانية سنوات وهذا وجدته الآن بعد ثمانية سنوات هو في نفس ما كان يدرس من قبل وأسأل الله له أن يزيده صحة وطول عمر ويوفقه دائما على مثل هذا كما أقول على يقول الله لمثل هذا فليعمل العاملون والعلم ما في ما في شيء أفضل من العلم على الإطلاق مهما كان الإنسان تعلم لابد أن يحتاج إلى زيادة في العلم كما يقول الله لنبيه وقل رب زدني علما فأنتم وجدتم علوما كثيرة وما ذلك تزيدون منه وهو البحر تشربون منه إن شاء الله وتستفيدون منه لماذا أقول ذلك العلماء كثيرون والفنون في العلوم كثيرة لكن تأخذ العلم من صاحب البصيرة لا من صاحب البصيرة صاحب البصيرة علمه مقبول عند الله وإذا أخذت منه ولو قليل ستستفيد منه وأما صاحب البصر الذي يرى المحسوسات والظواهر هذه حجبته عن البواطن وكان شيخه في تواضع في غاية التواضع في غاية التواضع منذ أن أتيته عرفت أنه كان يتواضع وهذا التواضع يجعله لأن من تواضع لله رفعه الله وأما المتواضع لغير الله فهو المتكبر حقا من الناس من يتواضع لغير الله فهذا وإن كان يظن الناس أنه متواضع فهو المتكبر حقيقة عند الله أما هذا الشيخ لله كان يتواضع إليكم وستستفيدون منه علوما إن شاء الله إذا لازمتموه لا تفارقوه وقفوا معه وقفة حسية ومعنوية الحسية أن تقدموه أنتم بأنفسكم لا المال وأما المعنوية تمدون إليه ما تجدونه على قدر طاقتكم لأنه ترك وقته إليكم ولله وهذا يكفيه إن شاء الله شرفا وكان مولانا الشيخ إبراهيم ياس رضي الله عنه يقول في روح الأدب العلم عمري هو إمام العمل كما أتى أنت خير الرسل إذا عمرك كلها كله علم العلم فمن فقد العلم فقد عمره وحياته كلها لابد أن تترك حياتك كلها في طلب العلم وإذا طلبت العلم في حياتك كلها ستجد كثيرا منه وكما يقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الدرجات لها أنواع وأشكال والمقامات أنواع وأشكال أما المقام الذي يجده الإنسان في العلم لا يساويه مقام أبدا فإن كان الآخرون يرون هناك مقامات كثيرة موجودة فمقام العلم هو أعلى مقام وشيء آخر أختصر به الكلام وهذا مني إليكم خذوه بعين الاعتبار يقول مولانا الشيخ ابراهيم ياس رضي الله عنه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب مقامين مقام الذكر والحب مقام الذكر أعلى مقام بعد أن تتعلم وتعبد الله على علم وبصيرة فمقام الذكر أعلى مقام الذي أسس بناءه مولانا الشيخ تجاني طريقته بالكتاب والسنة فهو مقام الذكر و- ومقام الذكر لماذا أقول أعلى مقام بعد أن تعرف شيئا من العلم وتعبد الله على يقين إذا ذكرت الله يذكرك وهذا شرف لمن كان ذاكرا لله اذكروني اذكركم من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه إذا هذا أعلى مقام بعد أن تتعلم أما بدون علم وتذكر الله سيشوش إليك الشيطان وتظن أنك كذا كذا ولكن عبادة بدون علم ومعرفة لا تنفع إذا لأجل ذلك بعد أن تجدون من شيئا من العلم لا تتركون هذه الصحة كونوا مع الله دائما قلبا وقالبا بالذكر لتزيدوا مقامات عالية في الدنيا وفي الآخرة وإن كانت في الدنيا معنوية ففي الآخرة ستكون ظاهرة فإن كبار الناس بالليل شغلهم ركوع وعوراد ترى الكل أخلص هذا قول الشيخ إبراهيم في الديوان إذا أخلص عمله لله فصار من كبار الناس أما إذا كان لغير الله فلا والمقام ومقام الذكر والحب تجدونه بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الشيخ إبراهيم قال من قال في سئل عن صلاة صلاة الرسول الصلاة على رسول الله فقال له السائل أنتم تذكرون الله بصلاة الفاتحة وآخرون بصلاة أخرى ما الفرق بينها وبين الصلاة الأخرى فقال الشيخ إبراهيم المكيال الذي نكيل به يفترق أو الميزان الذي نزل به يفترق الذي يصلي على رسول الله بصلاة أخرى غير صلاة الفاتحة يقول صلي على سيدنا محمد عدد كذا وعدد الأوراق والأشجار والنباتات وكذا قال كل هذا معلوم يعرفه الملك ويكتب هذا العدد له في ميزان حسناته أما الذي يصلي على على رسول الله بصلاة الفاتحة لما أغلق يقول وعلى آله حق قدره فقال حق قدره لا أعلمه إلا الله إذا الميزان أو المكيال يختلف إذا أكثر من الصلاة على رسول الله لأنها هي باب المقامات فمن طلب المقامات فعليه بالصلاة على رسول الله ليلا ونهارا ينال الدرجات والمقامات كذلك حجاب لمن لم يكن عارفا بالله يظن هذا المقام ولكن يكون بينه وبينه حجاب إذا ما أخلص عمله لله وعرف الله يعبد الله لأجل المقام ومن عبده لأجل المقام يتركه ومقامه لكن من شغله ذكري عن مسألة آتيته فوق ما أوتي السائلين إذا كونوا مع شيخي كالميت بين يد الغاسل تجدون المرادات كلها وانظروا إليه بنظرة عين الشيخ رضي الله عن مولانا الشيخ تجاني والشيخ إبراهيم وعن المقدمين الذين هم كانوا في نيابة عنهم وأسأل الله التوفيق لكم جميعا وأن يسمم لنا جميع المرادات ظاهرة وباطنة ويجعلنا عبادا خالصين له لا لشيء آخر ولا ولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الحمد لله
Alhamdulillah akwai